بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da jiyowa turmi na biyu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan sha'aban hijira na afwan takwas ga watan sha'aban hijira na da shekara 1446 daidai da bakwai ga watan february 2025 wannan shine zai zama darasi na goma kenan wannan littafi na urjudatu udatu talab bimanati talaqi wal adab daga wannan makaranta ta daru hadisi salafiya da ke zariya a Nigeria muna mika ta'aziyya ga 'yan uwa musulmi dalibai da sauran dangi da abokai da mutanen gidan Sheikh Isaac Yunus a Almadani wanda ya rasu jiya a garin Kaduna Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya mushi rahama Allah ya sa iyakar wahalarsa kenan Malam Isaac Yunus yana daga cikin daɗaɗɗun malamai da suka da sakantar da addini a garin Kaduna musamman masani ne na ilimi sosai kuma ni na san abota da zumunta da ke tsakanin su da Malam Albani namu marigayi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya za mu ƙarasa wannan muƙaddima inda Malam yake cewa wa shukurullahi li kulli man a'ana ko a karanta ce wa shakarallahu Allah ya saka da alkhairi da kulli man a'ana ala injahi hadhihi silsilati al'ilmiya Allah wanda ke sake saka ga alkhairi ga duk wanda ya taimaka wajen samun nasarar wato fitar da wannan jeren giya yana ishara zuwa ga altafai ne da yawa wannan ɗaya ne daga cikin su da'iyan lahum ina mai musu addu'a jami'an bil auni wat tawfiqi Allah ya taimake su Allah ya ba su gamdakatar wa minhum daga cikin mutanen da nake nufi akwai nafarun wasu bayin Allah alahu alayya sun tsananta mun wajen roƙona mutsalibi na bi adami zikiri asma'ihim cewa don Allah kan da kira sunansu mu kuma yanzu ga mutum ne ba kira sunan shi ba ya zama fitina akwai wanda in yazo kai musamman a university idan kai thesis ko wani abu haka wajen acknowledgement na yake samun matsala akwai wanda yana budewa in ya ga babu sunan shi acknowledgement shikenan ku fara faɗa da shi shi yanzu duk abinda duk abinda nayi ba a sa sunana ba wannan rashin godiya ne rashin godiya Allah ne rashin sanin darajar mutane ne to Allah wannan daga nan kun fara rigima da shi sai zaka ga wani yayi acknowledgement wajen wajen kusan chapter guda shafuka da yawa saboda ya bayyana lafiya da mutane wasu ai ta faɗa abin da ba su yi ba yurda an yi huma bibi ma la yaf'al shi kuma kaji nan yace wasu da yawa sun matsa mai da roƙo cewa don Allah kada ya faɗi sunansu a ciki ragbatan fi tamahudi ikhlasil amali lillahi azza wa jalla saboda kwadayin tsantsanta ikhlasi ga Allah kada ya zama garin ambatan su su ji wani abu na huzuzul duniya kaga dama shi boko tunda ba na lahira bane babu laifi dan ka ta da kai bayan ba ambace ka ba ba wani magana lahira a cikin shi wa asanallahu ilaihim jami'an ubangiji Allah ya sanka ka musu da alkhairi wa taqabbala minhum Allah kuma ya karba musu kana alfaragu min زبر مسودة هذه المقدمة بعيد مغرب يوم ال يوم ال يوم الأحد الموافق للهادي والعشرين من شهر شوال عام 27 و400 وألف للهجرة yace na gama rubuta muswadda shine first draft shine muswadda idan kuma final draft sai a ce mubyadda to wannan shine first draft na gama shi nesa da magariba Isra magarba shine kamar irin yanzu bayan la'asar magarba bata kusa ba sai a ce buaida in kuma ta kusa sai a ce qubaila ko mun gane to bayan magarba kafin magarba ranar ainihin wato afwan buaida baya kenan nace kafin buaida bayan magarba kamar an sallar magarba kafin isha a ranar Lahadi wanda ya dace da 21 ga watan Shawwal 1427 yanzu muna da 46 ko shekara sha tara kenan fi madinatin riyad a ƙasar riyad harasa Allah ta'ala Allah ya tsare riyadu thumma atun nazara fil urjudati litahdhibiha littaba'ati thaniyati san eh litahiyatiha ko dan ne sake presenting ɗinta a lokaci na biyu na ƙara dubawa ma'az zawaidil lati sabaqat al isharatu ilaiha da abinda aka ambata na ƙare-ƙare wa atun nazara na sake dubi kadhalika fil muqaddima ita ma muqaddima sai na sake duba ta fi majalisa idda azama mabambanta kana akhiruha duha yawmil khamis na ƙarshe ranar alamis da hantsi al-muwafiq lissadis min shari safar al-khairi ama wahidin wa salasina wa arbiyatun wal alf a shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya a yanzu kuma na shine kamar shekaru goma sha biyar wa fi akhiril matsafi yace a ƙarshen ƙarshe ad'ullah ina roƙon Allah jallat qudratuhu wanda ƙudurarsa ta ɗaukaka an yamunna ala hadhihi al-biladi wa ala sa'ir biyadil muslimina bil hifzi Allah ya yi ma kasashen musulmi gaba ɗaya baiwa ya kiyaye su wa yujanniba hal fitana ma zahara min hawa ma batana ya kiyaye mu daga fitintunu na zahiri da na boye wa an yusliha awalil muslimina ru'atan wa ra'iyya kuma ya kita al'amarin musulmai shugabannin su da talakawan su innahu khairu mas'ulin Allah shine mafi alkhairu wanda zaka roka wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin وكتبه الفقير إلى عوف ربي تعالى محمد ابن السفيان ابن محمد عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي المذحجي المشرف على موقع متون المتون العلمية gashi nan ya faɗi email da ya ce za a iya mai saƙo mtoon at islamway.net idan kana so ka mai saƙo za ka yi amfani da wannan email ɗin wannan ita ce muƙaddimar tasa yanan da ransa hayyun yurdak insha Allah za mu shiga cikin asalin matanin kamar yadda muka ce za mu amfani da nuskoki guda biyu za mu fi dogara da wannan nuska ta shi saboda akwai ta'alika da yayi wanda idan an karanta su za a dinga samun fa'idoji amma dai bari mu yadda za mu dinga za mu dinga karanta baituka da suke da alaka da juna sai mu ɗan yi musu ta'aliki gwargwado abin da ya sawaka in ta kama kuma a musu dogon sharhi sai a yi insha Allah gurgudan abinda Allah ya huwace na? ok kamar da muka ambata a baya wannan waƙe tana kan baharun rajazin mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu bi abhuril arjazi ko bismi salamil wahidil muhaimini almusta'ani dhil jalalil mu'mini zaka ji mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu sai ce bismillahi بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا مؤتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله وصابه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار وبعد فالعلم أجل مطلبي bihi yanalu almar'u a'la al-rutabi yace bismis salami alwahidil muhaimin ina farawa da sunan Allah assalam salam na cikin sunan Allah alwahid shi ma na cikin sunayen Allah almuhaimin wanda yake Allah shine wanda ya babbake komai wanda komai yana kasansa shine almuhaimin assalam kuma aminci yana daga cikin sunayen Allah Allahumma antas salamu minkas salam تبارك يا ذا الإكرام الواحد الواحد الأحد الصمد المستعان wanda ake neman agaji a wurinsa zil jalali ma'abocin buwaya almu'min ma yana daga cikin sunayen Allah duk suna na a cikin alkur'ani wannan ba za mu yi ta tsawaitawa akai ba ahmaduhu musabbihan mustaghfira ina gode ma Allah madaukakin sarki musabbihan ina tasbihi mustaghfiran ina neman gafara kamar na cewa inna alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa usabbihuhu wa astaghfiruhu min kulli dhanbin ina neman Allah ya gafarta min dukkan zinubai ta'iban ina mai tuba mu'tadiran ina mai bada hanzarina al-istighfar shine furta neman gafara ita kuma at-tauba ya zama kudurta cewa ba za a sake ba thumma salatu wassalam bayan salat bayan haka kuma bayan yabo ga Allah da jinjira gare shi sai kuma salati da sallama majara naharun ala nabiyina wannan majara naharun zai zama jumla ce mutar da kenan wato salatun wa salamun ko as-salatu was-salamu ala nabiyina khairil wara majara naharun Allah ina roƙonka kai tawa annabi salati da sallama ne dawwama matukar akwai wani kogi da ke gudana majara naharun matukar wani kogi na gudana ya Allah ka fasa mai salati wa alihi da shi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa al-athari tsarkaka alaye da sahabbai tsarkaka al-fatihina waɗanda suka ci garuruwa da yaƙi suka kai musulunci ko ina alƙadati kwamandojin nan al'akhiyari zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓe su ya mai da su sabon manzo sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu wa ba'du bayan haka fal ilmu ajallu matsalabi ilimi shine mafi ɗaukaka abinda mutum zai nema a duniyan nan duk wani abu za ka yi nema a duniya babu abin da ya kai darajar ilimi kuma mu kiyaye duk sanda ake magana ilimi a cikin wannan context din ana magana ilimin addini sauran ilmomi ba a magana su anan duk da yake wani abu na iya shafan su amma da abin da bata na falala to kai tsaye ya shafi ilimin addini in ma ya shafi wani ilimi to sai dai min babil ilhaq amma min babil asl to yana shafan ilimin addini yace fal ilmu kaga ilimi na addini ajallu matsalabi shine mafi daukakar abinda zaka iya nema bihi yanalul mar'u a'lar rutabi da shine mutum yake samun mafi daukakan matakai ko matsayai martaba mafi girma wa hadhihi urjuzatun harartuha qadrasti ta'ati wa qadrasatuha binukhabin min kalimil a'lami nazman wa nasran bil muhall bil mahall sami nazamtu fiha نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيم مسارنا مسارنا مسارنا على خطى الأسلاف فاظفر به واحذر صدى الإرجاف فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء والإعجاب يتشي وهذه أرجوزة وأن واقعة أبهر الرجز تتشي أرجوزة harartuha na tantance ta na gyara ta qadar istita'ati iyakai iyawata wa qadar sa'atuha kuma sannan nayi mata kwalliya rassa'a bi ma'ana zayyantuha bi nukhabin min kalimil a'lami na ƙara mata wasu zababbin kalmomi daga ƙwararrun malamai bayan ni abinda nayi na tanzim da tahrir kuma na sassaka maganganun wasu malamai a ciki nazman a cikin waƙe wanda na ciro daga waƙa magana da wani malami ya ciro daga waƙa da yayi a waƙa ni kuma na zo ni ma na faɗi ta a waƙe wa nasran da magana da wani malami yayi magana zube na ɗauko ta na juya ta zuwa waƙe bil mahalli sami bil mahalli sami na maida abin na bunƙasa abin nazamtu fiha manhajal qawima abin da ke cikin wannan waƙar ko waƙe ɗin shine wato tsari wanda yake madaidaici tsari wanda yake shine tafarki mai kyau li talibul ilmi tsarin da ya kamata ɗaliban ilimi ya bi wanda yake li yastaqima dan ya zama akan tafarki madaidaici zai zo ya ga mana cewa shine ma abin da ya kamata a fara yi idan mutum ya fara koyon ilimi ya kamata a fara mishi da ladibban ilimi amma galibi ana samun cikas ba a farawa da haka sai an fara tafiya sai kuma a ga an buƙaci zuwa ga ladibban kamar da Sheikhul Albani yake faɗa Allah ya gafarta ma Sheikhul Albani yace kuntu azunna anna mushkilata mushkilatana fil aqida yace da na dauka mushkilan mu matsalan mu a cikin aqida ne kaga irin wannan concept din shike cikin mafiyan kwakwalan mu cewa ai ta karantar da aqida saboda mutane su samu su tsira da imanin su gaskiya ne gaskiya ne wannan amma karantar da aqida bai nufin a kauda kai daga sauran babuka domin ƙur'ani ba aƙida kare ya karanta ba ya karantar da sauran babuka kamar da karantar da aƙida ya ce fa'iza mushkilatuna fil akhlaki sai daga baya sai na gane ashe mu ba aƙida ba ce mu'alu suna mu halaye da ɗabi'unmu a ɗaiɗaiwanmu a tarayyanmu da kuma halayen musamman mu ɗaliban ilimi wala jiya wani yake bani wata yake muke magana da wani yake faɗa mu wata mas'ala yace suna magana da wani shehin dariƙa ne shehin dariƙa ne yake cewa shi ya san sunna gaskiya ce kuma shi duk abin da yake in ya ga sunna bai baranta dai ta yake aiki amma shi bai iya intima'i zuwa ga ahlus sunna Najeriya ya fito a ganshi a cikin su ba me yasa yace saboda yanci ya musu yawa yace yancin faɗa albarkacin baki ya mu ahlus sunna yawa ce mu ko mun saba a cikin sufaye akwai girmama na gaba yace da shekarun nawa bazan yadda ina magana wani na saba kiwa kuma sai naga haka ne yanci ya mana yawa liberty kowa kawai fada abin da ya ga dama yadda ya ga dama san da ya ga dama wala ya khafu uku baha da wanda ya cancanta ya magana da wanda bai cancanta ba da wanda ya san abin da ya kamata a faɗi da wanda bai sani ba da wanda ya kamata ya wadatu da maganar na sama da shi duk kowa sai ya ce sai ya magana wanda bai magana ma a tume shi a ce malama mu ji magana ka ba mu ji me kace ba wato ma mun canza gaba ɗaya alƙalin man rayuwa rashin sanin darajar ilimin rashin sanin darajar masu ilimi rashin sanin darajar nassoshi na karatu duk girman mas'ala da za ka yi ganin wani ɗan magiya zo kawai ya ta sata gaba matsalar sai ma malik an tambaye su sai sun ce a bari su nazari kuma za suna faɗa suna jin gaban su na faɗuwa in sun gama su ce wallahu alam in sun koma gida su ta yi istighfari amma shi kawai yanzu nan zai buge ta wuce ko ya mata live wato ya yadda komai da yake faɗa ya tafi al'alal hawa'i mubashara wannan ya daga cikin matsalolin da muke fama da su a cikin a cikin al'umman mu ranar nayi wani shiri a rediyon alheri nan nayi wannan magana akan menene sabubban da suka jawo waɗannan abubuwan me sababin daga cikin sababin na farko malaman su suka ja sababi daga cikin sababin farko shine malami ya zauna zai karantar sai ya zama a cikin maganganun shi babu ladabi irin na harshen malanta da ilimi harshen sa irin na tasha ne harshen sa irin na yan kalari harshen sa irin na yan daba ko irin na yan siyasa to ko bai cewa dalibai ku koyi irin wannan ladabin ba za su koya unconsciously me ko a ce an zauna a majalisi an yi shiru yadda ibn mas'ud ya ce kamar an daura mana tsuntsaye a kanmu sai a zauna majalisi ilimi a ta cashewa ana shewa ana dariya ana kyakkyatawa ba wurin dariya bane ba wurin kyakkyatawa bane daga nan sai dalibai suka koya ana nan ana nan kuma a sai zama ta daliban sun suna yi ma abokan adawan malaman su wannan rashin goyi suka dawo kuma kan malaman ka koya wa ɗanka zagi ta yana zagin na waje sai zo ta ne zage ka ka koya wani dan wani ka koya mishi daba ya je ya buge wani ta na kai zai buge daga ciki akwai wannan malamai suka ja da kuma dalibai da suka kasa gane matsayinsu cewa in kai dalibi ne matsayinka ba na sa baki a cikin harkar ilimi ba matsayinka na koyon ilimi ne to ka tsaya iya nan da kuma gwamnati gwamnati ma ta taimaka saboda babu dokoki da suke kiyaye mutuncin al'umma an bari wai sai in kai ne ka ga wai an cutar da kai sannan za ka je kotu kuma ka je kotu ma baka da garantin za ka samu abin da kake nema yanzu wani abu da ce defamation of character ko inciting na na na violence ko na rigima an aka je gaba alkali su rutu kai za a ce ya tabbata lokaci akwai kamata a yi listin din waɗannan irin laifuka matsayin criminal offense wanda da zarar mutum ya yi gwamnati ya ta ɗauki mataki da kanta amma mashi a matsayin civil ne cewa sai in kai ne ka ji cewa baka yadda ba to sannan za ka yi magana kuma kai magana a je lauyoyi su ta kawo maganganu a rasa da za'a yi kana nufin mene minti goma again Allah ya kyauta ya ce a nazamtu kwaye masaruna magudananmu ala hutal aslafi akan tafarkin magabata tafarkin salafiya da ake fada su kansu ka'idojin ya kawo su ne a bisa tafarkin magabata fazfar bihi ka yi ƙoƙari ka kama wani tafarki na magabata wahazar kuma ka kiyayi sadal irjafi hayaniya sada ƙara amsa kuwa eko na al'irjaf na shiga cikin al'irjaf shine al'ittirab al-rajafa shine al'ittirab wato shiga cikin abu da baibai kamar yadda wato aita surutu aita cece kuce aita tattaunawa shine al'irjaf gashi nan wal murjifuna fil madinati masu gutsurutsuma a zauna nan a fada a tashi can a fada irin abin da yake nan kowane sati kowane wata kowane mako yanzu ba azumi ya kusato ba to barka da abin da za a fara za a fara na wata a zo cikin azumin wani malami wata magana a yi mako guda ana ta'aliki a kanta babu mutane sun kanta alkur'ani ko suka zikiri ko suka ambaci Allah ba ai tai Allah ya kyauta shi sa larabawa sa da wani kar magana suke cewa al'arajifu malahiƙul fitan al'arajifu gutsurutso ma su ne su ne ɗamba su ne abin nan kamar mai za a ce ne kamar sanya harsashin fitina in kana nema abin da ke kawo fitina cikin al'umma shi ne gutsurutso ma da aka aka yi wa aisha da abin da ya faru ya faru wanda suka gani ɗin inda sun ce bari kawai mu kame ba ruwanmu ko ma a ce da gaske ne da shi kenan ya wuce ba amma suka ce ba su zauna kai kaji abin da kaza ya faru kai kaji abin da kaza ya faru haka annabi yusufa me ya faru mata ne suke ta imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi wannan sune al araji to karka zama kana dalibin ilimi idan ko irin wannan shirman shi kake biye mawa kana biye ma trending kana biye ma abin da ake yayi surutun da ake yi wace mas'ala ce ake ciki alga ta malam ba mu ji maganar ku akan kaza ba muna so mu tattara maganganun mutane ko muna so mu fira da ku irin wannan shirita da wasu da sunan usazancin da suke tana ga mutum yayi shekara da shekaru da sunan ɗaliban ilimi amma bai samu abin da za a kira da suna mabadi ba yanzu ku mutanen da suke takamin su ɗalibai ne sun zauna da abakar gumi ko sun zauna da malam jafar ko da malam dr ahmad bamba ko da malam albani ko da malam giro argungu ko makamantansu allah ya gafarta musu wani ya fi shekara ashirin a gaban ɗaya daga cikin malaman nan amma yanzu muke magana bai zama malami ba sai dai amani kawai cewa ai malamanmu ne ai mun zo na a gaban wani har an dara hadis akwai su amma inda za a ce zo ka ja mana baki ko ka nuna mana fa'idar zaman ka gaban malamin nan sai dai hayaniya kawai kwalwarsa saboda tun da ya zauna a gaban shi irin wannan abin yake sadal irjab hayaniya yake bi ta gutsurutsu ma fal ilmu la yuhrazu bil alqabi wan nafkh bil itra'i wal ijabi ce to ka sani shi ilimi da kake ganinsa la yuhrazu ba a samun shi bil alqabi ta hanyar laqubba ba laqubba ba suke kana da ilimi ba a ce maka sheikh ko allama ko qari ko mufassir ko professor ko doctor ko wane ne za a ga maka wannan sune alqab musamman wannan da aka garraba kamar yadda Bakar Abu Zaid yake faɗa littafinsa tagribul alqabil ilmiya waɗanda laƙuba ba su da wani tasiri wajen ilimi ko rashinsa laƙuba ne iyakacinsu ke na mafiyansu ma empty mafiyansu empty ne babu babu hakika a cikinsu musamman a wannan zamanin zaka ji kowa sheik kowa allama kowa dakta kamar kamar duniyar likitoci kowa dakta sai ka rasa ma waye ne na dan magori waye na asibiti waye na dabbobi waye na littafi waye na islamic chemist kamar rasa waye ba duk an ruɗa mutane mala za ka da mutane biyar goma a ce maka kowa dakta ne ka rasa wai yayi zama daktan wani irin dakta ake ne kawai wanda ya anguwa suka rada shi soya da kemis ko ko kwararre ne a rukuya ko karatun likitan dabbobi yayi ko ko littafi ya ci ya ci littafi irin namu dan ka ta ci littafi ya ce ka zama dakta PhD misali sai ka rasa ma wanne ne in ka tambaya kuma a ce hasada kake Allah ya kyauta to waɗannan laƙuban mu gane ba su ne ilimi ba la yuhruju bil alqabi wan nafkh bil itra'i hakanan yawan ambato da yawan ziga ai ta ziga mutum ana saitin din shi baya zama wato abin nan alama ilimi wal ijabi ko kuma mutum ya zama yana da ujubu yana da jiji da kai yana yana burge kansa duk wannan bai bai nuna ilimi kalla wala bi kasrati ta'alifi hakanan yawan rubuce rubuce yawan rikodin ɗin bidiyoyi yawan shiga kowane zance yawan wallafa zantuka a facebook shi ma ba alama ilimi ba ne wajulluhu darbun minat tazyif wanda mafi yawan abin da mutane suke rubuta a wannan zamani dukkanin shi satan ansa ne satan fasaha ne tazyif kamar da mai waka yake cewa taral qauma ashbahan idza nazalu ma'an yace wa fil qaumi zayfun mislu zayfid dananiri ko mislu zayfid darahimi ne ko ترى القوم أشباها إذا نزلوا معا وفي القوم زيف مثل زيف الدراهم ذاك ga mutane idan an zauna haka a wuri guda sai ka gansu ashbahan kamar duk irin su daya kamar duka kowa mutumin kirki ne mai hankali mai ilimi wanda ya san ya kamata wanda yake bin Allah tara alqawm ashbahan idza nazalu ma'an yace wa fil qawmi zayfun alala cikin mutane akwai yan bugun jabu akwai fake mithlu zayfid darahim kamar da ake buga kudin jabu irin wanda tsayan aka ce ya taɓa buga waɗanda za ka in ka je kasuwa zan karanta wani taliki a gaba da yi akan littattafai musamman tun da ya ambata ya ce wala bi kasrati ta'alifi wa julluhu yawan abin da mutane ke bugawa a littafansu yanzu darbun min tazyifi mafi yawansa kwashe-kwashe ne na satan fasaha har a university inda mutum sai ya yi declaring ya ce ya rantse da Allah wannan aikin da ya yi original ne ana bincika sai a ga ba original ɗin bane bayan ya rantse ba guda nawa aka kama irin wannan mun sha kama su irin wannan bansa bila adadin ko mutum yana so ne fa a bashi digiri ko masters ko phd amma sai ya ƙarya ya satan fasaha wanda wannan kuma satan fasaha ɗaukan ɗan wani kamar da shi naka a gidan ilimi zunubin sai da ka san zunubin zina ko shan giya ko cin riba ko luwadi cikin kaba'ira ko mubiqat to Allah haka ake kallon shahidi satan ansa duk abin da zaka rubuta ka faɗa inda yake ce wani ne yace a wuri kaza wani ne yace a wuri kaza saboda kaza saboda kaza al-imamu shafi'i aka ce saboda amanarsa ta ilimi aya idan zai kawo ya hujja da ita in ya wani malamin shi ya riga shi hujja da ita sai ya ce qala shaykhi fulan qala Allah ta'ala kaza aya alqur'ani sai ya ce malam wani ne yace wannan magana Allah ya ce kaza hujja ce akai a gani daga qur'ani amma sai ya faɗi wanda ya riga shi fa saboda mu kula da jama'a da wannan amana ta ilimi domin idan mutum bai da amana ta ilimi to zai zai haifar da matsaloli sosai a cikin a cikin al'amarin ilimi mu kula da wannan dukkan Allah ya ji kammala albani zariya nan wasu mu nasu zasu tana irin yanda ya dade yana mana fada akan irin wannan irin wannan dabi'ar cewa duk magana da zaka fada ka tabbatar ka san inda take wa ya fade ta kuma in ka fada kar ka rufe baki sai ka fada inda take duk magana da zaka fada ta ilimi ka tabbata ka san take tukuntun farko ba sai ka fada an ce na take sanar zaka tafi nema ba kafin ka fari ka sanaji da take kuma da zaran ka faɗa kar ka sake ka baki sai ka ce saboda a wuri kaza aka ce kaza kana haka shikenan sai ka ga ka huta wa aruddu uhdataha ila nuqaliha to amma yanzu an zo zamani ne na na na tazyifi duk da akwai hanyoyin ganewa har akwai softwares iri daban-daban da suke detecting plagiarism amma kuma yanzu ga su wani shedanin technology da ake cewa AI din nan shi kuma yana encouraging wannan iya shege dan shi ma plagiarist ne AI plagiarist ne mutane ba su sani ba shi baya burge na hayansu AI wannan da ake zigawa wai duk abin da ka tambaye shi ya baka amsa ƙwararren is a bloody plagiarist saboda mangarin mutane yake ɗaɗɗaukowa in ka mai tambaya sai je ya kwaso ya kwaso da ya ka gane sai ce eh kana iya zuwa wuri ka zaka duba dan shi yana fira da mutum kamar mutum shedani ne hazabibi ne sosai ba kanin dujalle wallahi Allah ya kyauta eh وليس بالدعاية المزخرفة يصنع عالم وذا من السفة يتي وليس بالدعاية المزخرفة بعد كامبين شكا باكي wanda za a dinga yi abu launi ana ana ana zakhrafa ana kawata abu ana ana ana kuntatawa ana ana yalwatawa afwan irin na yan siyasa abu mutumin da ba mai gaskiya ba a ce mai gaskiya ne kuma dole sai an bayyana shi a matsayin mai gaskiya ko mutumin da ba mai adalci ba a ce mai adalci ne ba in siyasa suke yin wannan ba to a malanta ma yanzu an fara yin wannan abinda mutum bai da ilimin shi ta ce yana da ilimin shi kuma an nuna shi a matsayin mai ilimin ko shi nuna kanshi a matsayin mai wannan ilimin mai irin wannan ilimin yanzu mai ina yawan mutanen da yake ce musu sheikh ko alaramma ko hafiz ko dakta yawan su wanda ba su da wannan matakin ilimin Allah kare sai yawan su kaga wannan shine ad-di'ayil muzakharafa yusna'u alimun ba da haka ake samar da malami ba waza kaga addu'ai muzakharafa min as-safahi tana cikin wauta a cikin ilimi wauta ce a cikin ilimi ka dinga da'awa ta abinda baka da shi ka dinga cewa kai kaza ne ko ai suwa na sun mun yabo iri kaza saboda haka ni kaza ne ga mutum ya tallata yabon da wasu suka yi mishi wai yana ganin wannan ya ishe shi a matsayin shi da cewa shi mai ilimi wannan duk ba zai ba shi lasisin cewa shi mai ilimi bane ina ganin bari mu saurara haka alhamdulillah mun gama wannan mukaddima ta ci mana lokaci idan mun zo next so za mu shiga cikin ka'in da na'in cikin littafin ne wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah